إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يقدر دور مركز أهل السنة والجماعة wandake ngol karkada a birnin da magaram yau muna talata 25 ga wata na zulhijja hijira shekara 437 wanda ya dace da 27 ga wata na tara shekara 2016 muna cikin karatunmu na alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab aziz yau muna darasi na 78 insha Allah darasi na 78 a sati da ya gabata mun muna cikin hukuma ni'iha muna da cikin kitabun zaka kuma a cikin kitabun zakakin muna cikin hukumcin wanda ya hana zakka to yayi bayani mun yi bayani kan hana zakka akwai wanda zai hana yana mai ima yana mai kafirce mata biyar da bakarya ce to dama wannan kafiri ne karara ba wani kuma ba da uzuri bayan karyata zakka sai dai an ce yan sabon musulunta ne amma wanda yake cewa musulmi ne ya san musulunci to kurin ba wani uzuri gare shi sai magana ta wanda ya san da ita kuma ya yi imani da ita amma sai ya ƙi hwadawa saboda rowa kuran to wannan shi ma iri biyu ne akwai wanda yake du'afa mai rauni akwai kuma wanda yake ƙarfi gare shi wanda yake ƙarƙashin wata hukuma ta musulunci mai iya hukumci kanshi an yi bayani za a kama shi a hudda zakal kuma a mai tara ta rabin dukiya in nauyin mallaka zai a lissahin zaka misali in a miliyan goma ne a hudda zaka ta miliyan goma kuma a raba dukiyar abin da ya saura tsaka a sa saura a baitulmali saura a bar mishi goma ya ƙara ko ne ya ƙara kan wannan kuma an karanta ruwaya wadda mun karanta ruwaya a sati da ya gabata ruwa da ibn maja haka imamu nasa'i haka hakim sun zo da ruwayar kuma abin da ya tabbata ne mun zana ya yi maganin haka wanda ya hana zakka za mu amsa da ƙarhi kuma mu amshi rabin duke shi kuna ta ce uquba daga Allah subhanahu wata'ala akan mai hana zakka wannan ana magana wanda ya yi imani da ita kurin bala'in rowa ne kurin ya hana kenan inda za mu tashi insha Allah ya ce walau mutana'a qaumun an adaiha ma itaqadim wujubaha inda nan wanda sun hana zakal kai samu wasu mutane sun hana zakka sun san wajibi ce amma kuma wa kanata lahum quwwatun wa man'a suna da wani ƙarhi da wata kariya wadda za ta hana a amsha da ƙarhi irin da aka wancan iya misali gari guda ne kuma nan garin masu jama'a ce masu ƙarhi fa innahum yuqatalun alaiha hatta yutuha to su irin wannan za a kulle yaki ko da za ta kai ga rasa rai yaƙi kurin na gadangaren za a shirya yaƙi na musamman akan aje wannan garin dole ko su bada ko a yaƙe su shine hukuncin wanda suka hana kuma suna da ƙarhi na ba an kama guda ba a mai hukunci to wannan magana ita ma da ya dai komai da hujja da mai zai kawo shi wannan magana da ya ta idan wasu ka hana zakka za a amsa da ƙarhi kai za a kai musu hari a yaƙe su kan amso zakka sai ya kawo ruwaya wadda imam al-bukhari ya ruwato haka muslim ya ruwato ya ce ya wannan magana liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila nasa hatta ya shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu sala wa yu'tu zaka fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam wa hisabuhum ala allah ya ce faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an mini umarni in yaƙi mutane har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma sun yarda Muhammad sallama manzo ne daga Allah sun tsaye da sallah sun ba da zakka wani abin uku da aka jero ya ce an mai umarnin mutane yaƙar mutane har sai sai sun tabbatar da wani abin guda uku kalmatai shahada tsaye da sallah ba da zaka ya ce idan suka aikata wannan sun yi kalmar shahada guda biyu sun ba da sallah sun tsaye da sallah sun ba da zaka ya ce to wa'innan asamu mini dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi islam sun kare jininsu ba zan taba ba dukiyarsu ba zan taba ba he inda wata haƙƙi na musulunci kira misali mutum ya kashe mutum ko mai alal misali ya zina wani dai haƙƙi na musulunci a nan in ya kama kuma daban amma dai kan wannan za a su wannan magana haka shine hujjar yaƙar duk wanda ya ce bai ba da zakka ko da ya da gaskiya ce za a yaƙe shi in dai hana wannan kaga haka faɗar Allah subhanahu wa ta'ala uku da Allah jero na Allah ce fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa kadu sabilan nuru ce fa ikhwanukum ko fi din Allah ya ce idan suka tuba suka ɗaya sadaka suka ba zakka dan uwan ku da wani ce nan ku sha masa lahiya kenan abin da yake kare taba mutum ko taba jama'a abu uku ne sai da kalmar shahada guda biyu ashhadu an la ilaha illallah yarda da haka wa anna muhammadar rasulullah a tsaye da sallah a bada zakka wani uku idan aka samu a wajen jama'a haramu ne ku kai musu hari ku yake su ko kashe su sai inda wani abu daban wanda musulunci ya hukunta kisa ya kama su na shari'a shi aka ce misali mazinaci yayi mai alme yayi zina ko mutum ya kashe ya kashe mutum wani abu ne daban wanda ko ya hoshi da makami wannan shari'a ta ba dama kan wannan abun amma ba akan addini nan menene kenan kan magana kenan azumi da magana haji kenan babu wannan magana an sa bar mutum da imanin shi in ce baka iya da irisar bai iya kasan da kasan da kai bayani ban lahiya na fara ma mutuwa zai ka ce kai kai kai ka mutu ka gani haje ce bai kudin zubai da zuwa bai iya zuwa ka ce dole ya je dari wannan ya bar mutum da imanin shi amma wannan uku suna nan ba ba saurarawa dan shi hukuma ta musulunci take tsayawa dole sai an tabbatar da wannan idan babu wannan to ana da dama a kai ma wannan gari hari har su tabbatar da wani abin guda uku in suka ba da wani abin guda uku kenan ba magana a taɓa su da yaƙi magana kenan sai kenan zai ce kenan fa iza fa'alu zalika in suka aikata wani abin guda uku da aka ishara na kalmar shahada guda biyu tsaye da sallah ba da zakka asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun kare daga waje na kenan ni ban na ita jinin su ko dukiyarsu illa bi haqqil islam sai da wani haƙƙi na musulunci kuma hisabun ala Allah kuma sauran laihinsu za a bar tsakanin su da Allah Allah zai sabi wannan shine nawa sai hujja ta biyu ya kawo ruwaya ta mawadda imam al-bukhari ya roto haka muslim da sauran da rutan sunna irin su abu dawud islamun sai haka islamun turmizi duk suka ruwa dai sai yake cewa dan wani kuma ce wannan ko da muga duk in muka ambaci hadisi a wannan wurin dama a wannan littafin abin daman da ya tabbata ne na inganci shi da kai bayan ce wannan kaza ya inganta ko bai inganta ba a daman ba a kawowa a littafin wannan sai abin da ya inganta imma sahihi imma hasan shi da bayan mun kaban ce inganta daman garanti ne insha Allah tabbas ne ruwaya ta Abu Huraira hujja ta biyu da ya kawo ta yakar wa'inda suka hana zakka in suna da ƙarfi wanda ba iya amsa da a wajen mutum na a yaƙe su bayan wacce ruwaya sai kawo cewa wa an abi hurairah radiyallahu an qal lamma tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana abubakar wa kana abubakar wa kafara man kafara min al-arab فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ويسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يعدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فقال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق abin da yake wannan ruwaya abu huraira ke cewa lamma tuwufiyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko sallallahu alaihi wasallam wa kana abubakar lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mai cikawa abubakar ya hau khalifanci wa kafara man kafara min al-arab wasan da wannan fitina manzan Allah yana yana Allah yana mai cikawa aka samu fitina babba wasu suka yi ridda gaba daya wasu suka ce su zakka dama annabi aka ce ya amsa yanzu manzan Allah ya koma ga Allah ba sa ba kowa zakasu wasu ma suka yi da'awar annabta eh suka yi da'awar annabta maza har da mace su ja har da mace wata ta annabiya ce shekantaka ta fitina ta mai ko'ina kuma wurare da suke masu ƙarfi sun musulunta amma mutane ne mayaka suna da ƙarfin kuwa ta yaƙi fitina ta ko'ina na yarda na annabawa da ƙarya nan ‘yan hanzaka abubakar abin ya mushi yawa to a lokacin nan ne kan nan kan masa'ala dama su ya ƙarfin suke wanta annabawan ƙarya tun dama nan ba magana saɓani kansu sun su musalama a nan wa'inda yake aka samu saɓani za mu ji magana a nan wa'inda suke ɓangaren ba su ce ba tsakka ƙarya ce tana nan gaskiya ce amma mu ba za mu baka ba abubakar da manzan Allah ka ce amsa kuma tun da ya koma a to wannan shi ne abubakar siddiq faƙal umar kenan abubakar da yin ne ya kasu iya shirin zai kai hari ga irin wani garuruwa a nan ne umar min khattab radiyallahu anhu sai mu'arada yake ce ma abubakar kaifa tuqatilun nasa yaya zaka yaƙi mutane musulmi mana yau za ka yaƙi mutane musulmi alhali haƙiƙa manzan Allah sallallahu Alaihi ya yi hudi cewa umirtu an qatilan nasa hatta ya ƙudu la ilaha illallah manzan Allah ya ce an mun umarni in yaƙi mutane har sai sun hudu kalmar la ilaha illallah kuma ya ce fa man qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bi haqqi ya annabi ya ce duk wanda ya wannan kalma ya kame kanshi ya kare kanshi daga gare ni wajen dukiyar shi ko jinin shi sai da haƙƙin musulunci sauran hisabin shi ga Allah zaka ke su nan kina Umar ya wa Abubakar mu'arada bai da ba mu za gane addini abu ne ba cewa dan wani ya ce kaza mata ka ko nasi ka wani Abubakar ne Umar ne kimma manya a wannan al'umma akwai kamar su amma sun zo suna wani mas'ala na ta'anta da jijiyoyin wuya a kan abin da akwai nasi wa'inda sun san shi da babu wani rigima amma a cikinsu ba mai wani nasi wani nasi ne mun kan dashi a baya wannan muka karantawa ko shi ai nasin na karar shayi umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa zakah annaba ba uku jero amma shi umar wannan gudan gare shi annabi ce ko ga kai amma umar ya yi mutane har sai sun yi kalmar shahada kur in ta kawo ita gare shi kenan iya haka yaya za a yi bayan mutum ya kalmar shahada kuma abubakar ka ce za ka yaƙe shi biyar da ba umar bai san da magana ba abubakar bai san da wannan ruwaya ba amma abubakar da me ya dogara kuran aka ji yanzu abubakar kenan umar ya yi mu'arata bai da ba a yaƙe su don sun yi kalmar shahada kenan hana zakka ba ya kan mutum ma fahimta umar sai a nan abubakar ya ce ma umar wallahi na rantse da Allah la uqatilanna man farqa bil salati wa zakka na rantse da Allah zan yaki duk wanda ka ba mun zakan sallar zakka nan me dan mun kanta baya sallar zakka a qur'ani ta zo wajen aya 82 ne ko wanda bi daban-daban a gaba sallar a tare suke duka kina abubakar ya ji bakulin karhin zakka ya da din aka magana sallah ana ga masu tare ko ta zan yake shi gurin amma ya ce akta a nan inda abubakar iya da wannan ruwaya amma wani sha ya ce kai ce zaka ai mun ga manzo Allah ya ce wannan kalmar da kawo ba na kai ba abu abu ku jero ba dai jero ba kai ka ka daya a akwai sallah akwai zakka to an ce abubakar bai kawo dan bai nasin karara wani ishihadi ne zahiri kuma ya muwafaka da sunna abubakar shan ta al'amuran mutum suna da ilhama Allah musu ilhama suna da kwarai Allah muwafaka ga Allah a lokacin babu na sahiri amma abu da kuma da kuma shine daidai amma ka samu kuma mutane yin abu don Allah Umar bin Abdul duk da cewa ya mu'arada da Abubakar amma da ya ga Abubakar ya tsaya tsayin daka har ya wannan rantsuwa yace na rantse da Allah zan yaƙi duk wanda ya bambanta sallah da zakka yace fa inna zakata haqqul malaka abin Umar wadi domin zakka haƙƙin dukiya ce ita kuma sallah haƙƙi haƙƙi na Allah na magana rai nake nan kenan tunda sun zahan zakka haƙƙin dukiya ce to wallahi law mana'uni anaqan yace ba maganar dabbobi da ba yace wallahi inda za su hana ni akuya akuya ko dan akuya za su hana da suna ba manzon Allah shi suka hana ni yace wallahi laqatartum ala alaman iya yace wallahi zan yaƙe su akan dan akuya kuran ba magana da ba dabba dan akuya zan yaƙe su umar ya ce to daga nan ya ce ya gano abin abubakar kun ya yi niyya kuma kurin sai da ayi umar ce fa wallahi ma huwa illa an kada sharha Allah sadar abubakar likital kun na gano wallahi kurin Allah ne ya riga ya bude kirjin abubakar da kurin yakin shine gaskiya daga nan fa arabtu annahu alhaq umar ce he na gano kurin abun nan shine gaskiya kaga yarda da junar imani da abudan Allah shi kun daga abu ya zakuri ya san mamman zakuri Allah ya mai makuru aka kan daidai ne kun ya yarda kuma ashe abin ga nasi akwai da nasi karar da aka kawo wannan zakka tana cikin abin daya wanda za a yaka mutane amma a lokacin nan kurin yarda da mutum bai abu ba a banza ba haka da san zuciya ya ce shikenan kun na san gaskiya ne tun da abubakar wannan kun Allah ne ya bashi wani abin ya ce san gaskiya ne wannan su ne kenan hujja ta maganar yakar mutum ko mutane ko gari da suka hana zakka ke da musulunci ya shar'anta yaƙansu har sai sun ba zakka duk da musulmi ne amma kan dalilin hana zakka za a yaƙe su ko da ta kai ga rasa rai jihadi na kan hanyar Allah yanda aka halitta a kashe mazanaci an cika wuri ne to shi ma nan hana zakka an halitta ko zakka ga kashe shi in an samu dama a tankwasa shi dole ko mobi in kuma bai ta kai ga mutuwa shi dai ya rasa ran shi haddi aka min Allah shari'a Allah ce ta ba dama a yake shi dan ya hana zakka haka aka yi yanzu kenan a takaice ya kama kawai sanar ruwayoyi guda biyu wanda sun tabbatar da maganar hana zakka kenan mutane kashi uku akwai wanda ya hana kurin dan inkari ba gaskiya bace wannan kahuri na karara akwai wanda ya hana don rowa za a amsa inda hukumar ta musulunci za ta amsa da ƙarhi a hudda zakal kuma sauran kudin a raba gida tsaka a ba a sabitin mala rabi rabi a bashi na uku a sun hana jama'a ce masu in yawa suna da ƙarhi ba iya cewa a kama mutum guda a to wannan za a iya kulle yaƙi a je a kai musu hari ko ku bada ko a yaƙe ku kuma a yaƙe su su ma aka yaƙe su za a amsa da ƙarhi wanda shi ne abin da yake cikin wannan bayani yanzu kuma sai magana alaman tajib alaman tajib ita zakka wa ta hau akan wa zakka ta wajaba yace tajibu ala kulli muslimin hurrin malikin linnisab idha hala alhawla ala ma yamlik min almal siwa zara fa innahu tajibu zakata fi yawm hasadihi idha balaga nisab قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده sai anan ya ce zaka ta zama wajibi akan dukkan musulmi amma ɗa kenan bawa ta mai gidan shi hashi kai shi ma dukiya ne musulmi ɗa kuma malikin da nisab ya mallaki nisabin zakar abinda aka ƙayyada ya mallaka kuma bayan ya mallaka ba kun da yau kasar miliyan goma ya tsaka ba a idha halal haul ala ma yamlik min al mal idan shekara ta zagayo ta isko nisabin da ya mallaka a shine zakka ta zama wajibi a kan shi wannan shine ke maganar mas'alar kenan zakka ba kurin bane bai kamar da kuɗi yau kurin a'a sai daga inda suka kai nisabin kuma daga nan za a ɗauki lissayi shekara in ta zagayo ba wani watan muharram ba ba wata ba cikin ramadana ba a'a watan samun mallakar nisabi in shekara ta zagayo an ce misali irin masu manyan ma'aikata masu ɗaukan kuɗi masu yawa amma da buƙatu masu yawa zai mutum yana ɗaukan kuɗi mai yawa amma bai ajewa to wannan ba maganar zakka a kan shi sai dai irin sadaka dai kurin zakka ta sadaka ta ta tawuyi kurin amma kamar sa abokan gumi ya ba labarin cewa iya ɗaukan kuɗi masu yawa na albashin shi ita ma ta fi biyu zakka ce sai kuɗin da ya ɗauka sun mutu ya ya ɗauka hidin mutu ya gaban shi Allah ya ganin shi abokan gumi ya ce ya kashe kuɗin kenan akan haka ya ce kenan ba zakka a kan shi kin haka ma da kuma sun cewa maka ta wai kai lissahi tun da harkon janvier kai harkon shekara no ka ɗauka zuwa wannan wannan da wannan ra'ayi ne na banza da ba hujja kai shi kawa ma ka ci lissahi abin da ke samu wai gama ƙarshen shekara bayan kuɗin sun ƙare har da bashi a kan shi na na bahun shinkawa ko abu to ga san duka zama ka tabbatar a dare ga sanar wansu ba bashi da kansu to wannan kenan zakka sai in kama da abin kuma abin ya shekara shekara ta isko na samu shi ne zakka take zama wajibi kan shi tunan da ya ce a kan abin da ya mallaka na dukiya ya ce siwa zara banda kayan gona fa'inau shi kayan gona ta ji zakatu fi yam hasadi ita radda ka girbe aka gyara aka hudda daga cikin zangarniya a ran nan ake hudda zakai shi amma shi ma idza balagan nisab in ya kai nisabi ba kurin ba kayan gonan da ake a kauye mutum in ma ba hudu yayi wai har gida goma in ma zakka in ma tiya ɗaya kai kar gida goma gaba da haka ake a kauye me malaman kauye haka nan saboda su ake ba abin ko da sun sani sun kai mutane tun da su malamai ake ba to sun su ce kai ku ba da kai sai mai kaza shi za kauye zakka ko ya huda ko tiya goma kai ka huda kaga zalunci ne sai ya ce domin wannan magana da yi ta maganar bambancin kayan gona su ce wa atu haƙƙahu yawm hasadi za ka ba da ku ba da haƙƙin wannan kayan gona ranar girba wannan kenan yanzu iya magana dai zakawa ta waje bakan shi kurin ɗa musulmi ɗa wanda kuma ya mallaki nisabin kuma nisabin ya shekara sai ya ce al'amwalu lati ta jibu fiya zaka dukiyar da zakka take zama wajibi a kanta aba koyi bane ba zakka take zama wajibi kan shi sai kawo na tajibu zakatu fi naqadaini wa zuru' wa thimar wa mawashi wa rikaz zakka tana zama wajibi akan wannan annaqadain kudi biyu kudi iri biyu wanne ne za mu zo a gaba wazuru da kayan gona su ma wanne ne za mu zo a gaba wathimar da ɗiyan itace wanne ne za mu zo a gaba wala mawashi da dabbobi wanne ne za mu zo a gaba insha Allah wa rikaz da dukiya da ake samu a ƙasa ta azurwa ko zinari awwalan da ya magana ababen da zakka take zama wajibi kansu ya ka nakadai na kodin zuru da samara da mawashi da arkaz ya ce to zakatun nakadai na harkon kenan zakkar kuɗi biyu su ne azhab wal fidda azru zinariya da azurfa a nan manganin malamai suke na kiyasin sauran kudi naira dolar sefa wasu masu ce shi suka ce babu zakka aka samu da gima nuna a najeriya kan babu zakka a naira aka ta hayaniya babu zakka a haɗi da dawa su ɗan irin wannan bayanai idan ka ji malami ya yi magana kan wata masa'ala ba kai don gaske abin a samun an samu su kurakurai da menene na wasu 'yan uwa a najeriya su malamai allah gafarta musu sun yi hudu da wani maganganu duk da maganganu da ke an rinjayar da su malamai sun watsi da su ma'ana ba a aiki da su mahimmanyan malamai na zamani ba sa magana da su to ganin mai jamhur ba su ɗauki wannan magana ba sai kuma waɗanda suka kawo maganar a matsayinsu sai kuma su manyan malamai suka musu ca raɗin suka musu kama aka kama ma suka hore ne kama ma suna magana ne da ra'ayinsu ba magana kan abin gaba ɗaya irin wani abin gaskiya magana shi abin da aka ce an rubuta a littafin aji in ka tawo ka taya hayaniya kai waɗa kai faɗan ƙare a ƙasanka a gidanka ɗanka ya gaba a rubuce wanda ka zo ka yi bayani abin nan ga matsayin shi amma ga yadda yake ciki ya yi lahiya ka ce ga matsayin abin nan ga matsayin ga gaske shi amma ga gaskiyar magana ga abin da ke ga ya yi hujja kai shi na ce kurin hayya ce ƙarya ce bijahili ne alhali zai kawo maka nasi na magabata wanda baka iya zagin su baka iya karyata su an san su kuma ke da illa ce wani magana mu da yanzu gaskiya wannan tayirin jayi zaman ganu ne malamai kware suka suka yi an yi zamana ne an tattauna da malamai aka ce eh yanzu sun murin jihar kurin domin ana ga magana kuɗi tun da kambacin sefa da da dinariya a sun koma suna kamar zinariya wasu suka ce a kuran annabi ta zuwa zinariya amma haka yake ciki ta yawa wasu suka ce a mahi yawa da aka tsaya kurin kurin wannan yanzu su ne kambacin su a nan har za a zo magana riba akan akan wannan sauran kuɗi dolar da naira da sefa wani za su ce a da naira da dolar da wane ne duk haja ce ba kuɗi bane ba ba kuɗi bane ba haja ce duka duk magana ba kusa da alatuwa rubuce kuma da masu su an zamana an tabbata illa haka zaman da aka yi a an zamana mahim malamai na duniya na misali na majalisar fiƙi ne wannan na amur saudiya an zamana an ce wannan abin da aka yi rinjaye kurin naira da sefa da dolar da zinariya su ne kambacin zinariya haka ne aka zamana aka yi tarjihi aka rinjayar da wannan ra'ayin kan wannan abu kinan wanda ya kawo an tume tuhuma da magana ya ci jahili ne bayan kuma magana akwai maganin magabata wasu kiran maganin a can baya wanda misali nasu ya tabbata an ce babu zakka kan lu'ulu kan lu'ulu ya wani tsada lu'ulu da wani tsada shi zinariya amma ai adama ko lu'ulu akwai zubar jad kuma sun yi wannan tsada wannan tsada azuwa da zinariya amma aka ce nasu kai zaga magabata ba zakka kansu ba su karce kansu inda magana kuɗi ne matsayi ne da haka gaskiya ba wani abu in ya zo mutum ya ji hankalin shi eh mu dai gaskiya mun rinjaye da wannan ko da cikin amma ka zargi wanda ya kawo magana ya ce jahili ne kaza kaza kaza ne za akwai zalunci ko kuma alhaji mangani su ne malaman suka yi a sun ɗauko ne a wasu littafai ko na magabata suke amintattu ba za mu ga magana hatta na a zamanin yanzu irin su albani iya cikin ra'ayi masu ganin zakka sai a abin guda hudu eh a kurin sha'ir dabino zabib da inabi wani abu iya cikin albaniya cikin abin da cikin dalmin abin da ya kawo zakka kawo abin da su ne sai kai ce sai ibn hazm sai imamu shaukani da kan haka suke zakka ga abin da annabi ambato ya ce dabino ya ce zabib ya ce sha'ir alkama wata ruwa ma ce la ka kuma zakka ya kawo abin guda hudu ta ruwa ta bayaki da imam hakim to yanzu na abubuwan mutum ya kawo ka ci jahili ne ka abin shi a kullum aka magana za ka dibe ta eh eh mu yanzu ga abin da ko anan ko a wuraren malaman mu ga abin suka ce harin jaye amma ka aibanta wancan dan ya ka abu ne saba ma fiqhun ko fiqhin ta wasu malamai alhali hatta wancan zaman da aka yi akwai malamin da ce a hana saudi da aka yi akwai da ce shi yana kan ra'ayin shi ta haka nan abubuwan ne kurin mu ɗauki da mai yawa mu ga misalai a yau me matsalar malamin musulmi musu matsa ba da magana zakka yau kada dukiya an ana sabani ana hudu ba hudda ka hudda asara kai daga shiga cikin shakka ka hudda ka baka lahi wanne yi ka ka bada haƙƙin yayi lahiya dan ka kada ka samu lada ko da zakka wannan ba dole bace ba ka bada kai asara ka samu lada lada ka zaka samu ta kawo dukiyar ka ko ba ce kenan irin abun da kun an rinjayen ne da cewa irin wa'annan ababe zakka ta akwai a ciki kuma akwai riba a ciki tunda matsayin kuɗi ne wasu sun tsaya su ci riba ma babu a cikin a cikin wannan kudin kunun riba ya zo zirariya wasu gaci kuma Allah ke ke Allah Allah shaida mu shi abin gaskiya a tsaya abu a hankali ka aibanta mutane don sun kara inda saba naka tsaya dai kai kai darji wannan harin jayi ya yi hujja shi kenan ka tsaya kan nan amma aibanta mai magana shi ma magana kawo ta ne kuma hudu ta gawo da tona kuma malaman da an san malamai a cikin al'umma ba mai ba mai su kansu illa wani ra'ayi ne wanda aka aka aka aka rinjaye su anan aka yi kashin su aka ce ga nasa bai kashi shine kurum yanzu anan sai kawo da ya ce maganar zakka sai ka maganar kurin kuɗi biyu sai ka azhabul ulfidda azwar zinariya to shi ne musu ake kiyasi kenan da naira da sefa ya aka musu kiyasi kan wani abin guda biyu wanda nasi ya kawo kenan kiyasi ne tsallan karam bai nasi ne ba kiyasi ba zai karara a kiyasi ne aka yi da wannan aka gama wannan sauran kuɗi da azwar zinariya amma tushe su ne abin da ya ƙara mulkacin abin da asali ta da duniya hata bankin duniya can da ana aiki da matsayin kudinka da cewa zinariya da kan mallaka da banki da duniya haka take dogara da asalin zinariya ya ka waye gari a tura balle a jagorancin amurka mai ita babban mai karfi mai kaza kaza kaza sai ya rugo gobe sai aka hasa dogara da zinariya ta kwa dogara kurin da shifir da lissayi na hasashe na abu na hisabinka a shi lokacin da aka samu mutan tattalin arziki na amurka kowa ya wadi babu dogara arziki tattalin arziki ya wadi babu dogara za a dogara kurin zamu takarda ce takarda ce kurin shifir da kurin takardu ne lambobi ne sai a lokacin shi me yasa ta kari shin da indiya sun mallaki zinariya mai yawan gaske indiya shin ko an sa cikin suka kawo malaka wani malaka su shi sa suka tsaya suka tsaya da gindin su su da aka abin da aka girgiza suna nan kan gindin su shi sa hanzu suke kan abin su suna nan kan wannan tushen kudi shine kudi na kika to shi na ce in a can da an ce saboda wannan to yanzu an doke wannan ta magana kun mai da saifa daban eh dolar daban kuma ita ma'ar daban a ce zinariya Allah shaidu mu yanzu dai mana magana kenan zakkal kuɗi biyu azurwa da zinariya kan sai ake kiyasi kenan da kuɗi na zamanin yanzu ko azurwa ko naira ko sefa kenan su ne zakkas ke zamin gana yanzu zakkar kuɗi gurin yace an nisab wa miqdar wajib nisabi ayan ce zakka ta kama ka kuɗi ko to nawa ne in ka mallaka zaka iya zakka za ta hau kanka an ka mallaki jika nawa ne ko ka mallaki naira nawa ko dolar nawa sai ce nisabu zahabi 20 dinaran wa nisabu fidda 100 dirham wa fihima rubu al-ushr nisabun zinariya dinari 20 na azurwa dinari 200 to yanzu kai mutumin Nijar tunda magana ta masu ya zo akan dinar 20 dirhami 200 kai dan Nijar mai sefa kai dan Najeriya mai naira kai dan wani shi mai euro kai ba amurke mai dolar ya zaka san zakarka kenan kiyasi ne sai kai kiyasan lissayin kudinka sai suka ce kenan sai masu cewa naira da sefa da dolar kamar kayan haya ne kamar kayan kasuwa ne dan in ka zo nan dole idan kai valar tunda kudin ba kudi bane ba ba kuɗi bane yanzu yanzu sefa ya ce sefa nawa za ta sayi dinari 20 shi ne ake zaka kuɗinka naira nawa za ta iya sayan dinari 20 eh yanzu a tambaya nawa ne kudin garam ki don misali abin aka samu sauƙi kan shi an tsaya bakin kokari an bincika dinare na shari'a da kace dinar an ce an kace dinar akwai masu yin da ce dinare tamma dinare ko akwai tamma mai garam bi garam ko sama garam nawa yayi to amma ita ta shari'a wanda ake cewa dinari 20 ta shari'a an mata lissahi kima ta ga yauninta tana ba da yaunin garam hudu da yanci 25 ma'aunin zamani kat garam vigil sanka take badawa kenan garam hudu da yanci 25 ɗan kai so 20 nawa zai baka ka zai baka kenan garam 85 wannan kenan duk mai san hudu zakka da kudin da yake da shi ko kayan da kake da shi kayan kanti ko kayan kasuwa akan dan su akwai maganar zakka kan kayan kasuwa to kayan kasuwa da wane ne kana so ka san kima kayanka to sai ka sai a yanzu kudin wannan valar kima kayana ko kudi na duk ɗaya ne nawa a turmatan wa gare ni me gare ni na saidawa gida me zaka na saidawa in ka san valakinka yake wannan nawa kudi na sun iya sayan garan 20-85 kenan daga inda abin da ka mallaka amine ne in zai iya sayan garam 85 na zinariya to wannan abin zakka ta hauka in sun shekara ko daga nan abin da ya sama ba iyaka zaka yanzu misali a yanzu ya mu ɗauko misali sefa a yanzu garam nawa ki mun ɗauki tsakatsakiyar lissahi jika goma sha biyar nan kuma wani akwai lissahi da mutane suke yi lissahin bankin duniya daban ne ta hakika domin mine ne yanzu a Nijar za ka iya zuwa wajen Idris gasar na masu masu abin zinariya za ka iya san samun garam zinariya ko 21 ko 18 kara 21 kara 24 kara da ke taban kima kima ta valar valar ce ana ga ana ga misali da 24 kara ta ya zama ta hakika ta ta ta ba kuma cikin ta to in ka iya kana samun anan jika 25 misali an a banki ne ya ta kai 30 ta kai 30 da wani abu shi da kuke ga mamaki an ɗauki zinariya daga Nijar an kai Dubai ko Saudiya an sai da an ci riba yasa kima kenan lissayin mu a nan an samunta da ragi akan kasa ta duniya kenan ne da ɗan Nijar zai lissayin kimar kuɗin Nijeriya zai lissayin kimar don kiyasi ne zai lissayin kuɗi na da dinar kenan zan yi aiki da kasuwa ta nan zan misali a Nijar ko a Damagaran inda yasu da zinariya nawa zan iya sayan garam 85 ba wani magana magana radio magana magana wannan abu ne ba kesi ne baka baka shi baka shiga cikin shi a yanzu in da da magaran in ka nemi zinariya zaka iya sayar da wannan kiman kina ce zakata hauka don wancan na duniya ka raba kanka hala abu sai da wanda yake baka cikin shi gaskiya magana hoton banki da baka lissansu daban ne in ka gama an ka sa 25 sai ka ce ya ka 30 tun 30 a can ne kai nan ka samu 25 kenan kai yanzu kudin ka zaka lissafi da abin zaka saya da wannan misali da muke kenan yanzu shi misali da muka lissafi yanzu muka yi ɗaukan garam ɗaya a jika goma sha biyar an ka lissafin jika goma sha biyar so tamanin da biyar shine zai baka miliyan guda da jika ɗari biyu da saba'in da biyar 'yan miliyon desan sosan kenzimil zai baka a yanzu shine kin lissafi kenan a yanzu in ka mallaki 'yan miliyon da sun sasanke zimil kuma suka shekara kenan zakka ta kama misali ka zo kudi a banki yau ka zama shekara ɗari biyu in ka zo ɗanka lissafin kudinka ta gari ba a wani datti ne kudin suka kai valarkin 'yan miliyon da sun sasanke zimil sai ka ɗauki dattin wannan in sai ka ɗauki na musulunci in ta zagayo kudin suna da rai ko sun karu shin zaka ta kama sai ka yi lissayin wannan daga bazikin lokacin da kudin suka yi wannan sabu yau suka kai nisabi to shine shekara an ta zagayo kasa wannan kudin da rai shine za a ce a hudda zakka ta kudi masu karu kuma na alama sha lawaye amma dai za ka yi lissayin daga wannan daga daga kudin ka in suka yi wani abu wannan kuma me ake cewa naira dubu ɗaya ta sha takwas amma a lissafin mu na nan naira dubu ɗaya tara ka abin da yawa ne sha takwas kenan da shi a lissafin ya canzawa shi da a takaice kurin kullum ka saka sayan lissafin ka kurin ka yi lissafin kuɗin ka in ya iya sayan wannan abun to daga nan kenan kuɗi na zai iya sayan garam 85 zinariya shikenan daga nan kuma kudin sun shekara shine zakka ta hauka ha illa masha Allah a akwai mace akwai magana masu cewa yanzu ma ya ce a mun malaman musu ce mu jika 200 zakka wani malami ce mun malaman musu ce mu jika 500 kaga me wannan magana ka ta ban jahi ko malami ne ma'ana ba kore ba gidaje ne ma ba gidaje eh ba ai ba gadama malamin ka ko baban ka ce maka jika 500 ce me abin gadama nan da wayen mu da wayen mu ana sayan garam kin zinariya jika 4 da rabi nan jika 15 baya ba da ba da sadiya ba da jika biyu da rabi nan muna da wayon biyu da rabi jika uku garam daya to yanzu ya koma jika goma sha biyar shi ya kashe kasar rigo yanzu ma ana sama ka nakir an kamata mu takar fatan kara to kenan yan wa kenan mun mun gani to kaga a da ana jika biyu da rabi rabi ta koma jika goma sha biyar ya ce kurin ɗaya ne tun da kiyasi ne ake kiyasin da ake ana kiyasi ne da zinariya kenan kudin ka diyan da wannan kudin karamki na kai da shi ne za a yi misali yanzu za mu kaddara mu kaddara a yau garam jika ɗari yake haka za su yi su taban da biyar garam ya koma nira ɗari ta sa su taban da biyar duk kiyasin ana yi ne da zinariya shi za mu gane ke wannan wannan sayan uwa duk zamanin da Allah kai ka a ina kake kurin ka so ka san nisabin dukiyarka kurin ya ga ka tambaya ya tambaya zinariya nawa ne kudin garam an gama kudin garam ko na kudi ne ko kaya ne a garin da kake na yawa masu jima akwai a Najeriya akwai a ina ne a Chadi akwai a Cameroon akwai ina ne wata duniya daban kai mutum iya so ya sani sabi na ba ka ce malam ba ka ce malam ba a garin da kake ka tambaye ka tambaye yan zinariya nawa ne kudin garam in suka gaya ma kudin garam kin zinariya sai abin da ka mallaka na dukiya in a ina kai a ina mutum yake abin da ya mallaka na dukiya sai ga zai iya sayan balar kin shi kima shi za ta iya sayan garam 85 na wannan kudin agami na zinariya in yi sa eh kudi na zai iya saye to daga nan da suka kai wani kimar shekara in ta zagayo ka shiga layin masu bada zakka amma kai da sayan kudinka da ka mallaka in dole ne imami in naira ce kaga batta iya sayan garam 85 to zakka bata hauka ba na ta an gani wannan abin da kai wannan ta kullum tambaya ka ba ka tambaya ba kullum abin da bai canzawa magana garam kin shi ne gashi an yarda garam 85 shine dinari 20 wannan ko ina kaje wannan ko zaman bai bai canza kullum haka ne kullum kimar nisabin haka aka tambaya nisabi daga garam 85 ne a ma'aunin zamani kuma kullum inda kake kudin ka in ya isi ne kuma abin da ga abin da ke hudu yanzu sai da ya kama maganar nisabin zakka na zinariya dinari 20 azurfa dirami 200 ya ce wa fihima a cikin dukiyar abin da ake so a wadda rubu'ul ushar rubu'ul ushar shine daya cikin aka raba gida goma na goma a raba gida hudu yan kar da dizim yan kar da dizim yan kar da dizim yan karkin dizim kenan a raba abu gida goma ɗayan na goma a raba gida hudu a bara ɗaya wannan shi sai na amma da sai na gwargwari a raba gida arba'in a bara ɗaya eh sai abin da kan mallaka sai ka raba gida arba'in da bisa farkaran ya sauki eh dubu gida arba'in kun gaba ɗaya ko kuwa menene muke musamman an sala a yanzu mu ana a Nijar a Nijar a kowace jika dala biyar kowace jika dala biyar a jika ɗari jika biyu da rabi a miliyan guda jika ashirin da biyar me ake ba da dala biyar a jika guda jika gida goma na wace jika gida goma dala ashirin ko dala ashirin dala ashirin aka gida hudu dala biyar kenan yake kenta kuma rubutu ujir kenan ken dala biyar ita ce rubutu shi jika guda da sai haka ne haka zage wada eh in kuma shi kada kuma kuma kan sai na mashin sai ka yi muwan David Gilson musa muwan David Gilson David Gilson ka zaka wuda kashi biyu da rabi cikin dari kai haka na shi ma duk iya ba da san kashi biyu da rabi cikin dari yake wuda duka gurin gaba daya shi ma duk iya ba da san duk san guda ne imma kashi biyu da rabi cikin dari imma a raba gida a bai a ba da daya ko a raba ɗaya yan da wani ya zama wahala gaskiya 'yan kardin jiziyam a raba gida goma ɗayan a raba gida hudu a bada ɗaya wani ya yi wada amma da kurin ka raba gida a raba gaba ɗaya ko a cikin me aka ce a cikin jika gaba da labiyar mu a zama nan kuma da aina kake kana nigeria da kana ina ne kurin ka raba gida a gaba ɗaya ka ƙare amma in sun kai zakkar sai wa an ali bin abi talib عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في ذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فنان رواية أبو داود يا رتوتا ya ce sayyidina ali ke tare da annu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kanat laka mi'ata dirham shi ma ta annabi ce sayyidina ali radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana da dirhami 200 wa hala alaiha alhaulu shekara ta zagayo fa fiha khamsatu dirham haka ba da dirhami biyar me me 200 200 gidan ko ta dirhami 200 ka ba da biyar miliyan ce jika biyar da ribi ko kawai da dala biyar sai da rari shi ne a dirhami ɗari biyu ka ba da biyar a jika biyar ɗari biyu ka ba da biyar duk da sai mu dare baka ya ce walaisa aleka ya nufi ta haka babu zakka a kanka hatta ya kuna naka 20 dinaran har sai ka mallaki dinari 20 zakka ta kama ka shi muka yi da san dinar 20 wannan bayan da muka yi shine yaunin gram 85 yace fa iza kana laka 20 dinaran idan ka mallaki dinari 20 kuma amma wahala alaiha alhaul manzo Allah ce kenan ka mallaki dinari 20 kuma shekara ta zagayo da kuma sai a haka da sai da asalin jarinka a herar da ka mallaki kima na na nisabi daga nan ne shekara in ta zagayo ba ana aiki bane da asalin samun jarinka a radda kudin ka suka kai nisabi ne kuma shekara in ta zagayo a lokacin nan ya ce fafiya nisufu dinar he ka ba da rabin dinari ne rabin dinari nawa ne ushirin ishirin nawa ne ushirin ishirin an karba ishirin gida goma nawa ne ɗaya cikin gomanta biyu ko biyu ko aka ce kuma ka ba da rabin dinari a na rubu yi ne kenan ko a cikin amurka ba biyu ba ne ba ka ba da rabin ɗaya ka na rubu yi ne da na rubin ne da kurin da sai ne kurin ka ba da rabin dinari shi zai baka shi zai baka rubu yi inda dinari guda ne za a ce ka ba da ka ba da rubin shi to nan dinari biyu ne saura suna rarraba gida goma a dinari ishirin wannan shi ne dai za a takaice yanzu mun ji a masala ta ƙarshe ta nisabin zakka ta zinariya da azurwa shi ne ka mallaki ƙimar dinari 20 dinari 20 na shari'a shi ke baka yaunin garam 85 a ma'aunin zamani kudinka abinda ka mallaka za ka yi kiyasi da aka yi za a yi kiyasi ne da kudin in ya kai kimar wannan dinari 20 garam 85 kudin in sun kai sai saye shi ya ce zakka ta hau in shekara ta zagayo ya aka ba gado daga radda kan mallaka in miliyan 100 ne ma ya shekara ta zagayo aka ba zakka sai dai in zakka ta yi ta shi mai dukiyar bai bada ba kayan a baku sai an wani zakka amma misali ya mutu ka yi araba gado zakai wannan kuma yanzu shi yanzu bai shi da sai a kuma tun da ya mutu kuma lokacin da kashi ya shi wanda bai bai nan duk ya zaka ba ta tana a mallake a gaba za ga masu zara bata kenan ba ce sai yanzu kuma masala ta gaba zakatul huli ina sau lokaci na ganin zakka ta kayan ado ƙwandiga warwaro dan kunne zinariya ta zobanya ta mata da akwai maganganu wanda an samu daga wasu magabata cewa ba a zakka ga kayan ado na mata to wannan magana ce zai maka ita anan me matsayin zakatul huli zakka ta kayan ado na gwalagwale na zinariya ko azurfa na mata sai yanki ta farko yace zakatul huli wajibatun bi umumul aya wal ahadis ce zakkal kayan ado wajibi ce abinda aya ta kumsa da hadisai walaysa ma'a man akhrajahu min hadha al umum dalilun wanda ya ware da ake magana zinariya ko azurwa zakka a kansu wanda ya ware zinariya ta ado ko azurwa ta ado ba shi da wani dalili wanda ya ware kayan ado daga cikin layin zakka ya ce wa ma'azalik bayan shi ba shi da dalilin da zai kawo kuma faƙad ja'at fihi nususun khasatun minha yace kuma nassi bayan maganar shi da ya ware ta babu nassi wanda zai iya hudda zakka ta kayan ado daga layin sauran zakka bayan bashi nassi kuma nassi tabbas ya zo na musamman da ya ambaci wannan kayan adam eh nassi ya zo ya yi magana ya ambace su kayan adam da mutum da kauda su nan babu nasi da kauda su to kuma ga nasi yanzu karara ya ma ambace su na farko ya kawo ruwaya ta ibn majah ta haka dar qutni haka cikin sayyata ta albani ya kawo ruwaya yace an ummu salama qalat كنت ألبس أوداحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز wannan abin da ya wakana umu salama ulmu ne radiyallahu anha ta ce kuntu albasu audahan ina sa wasu kayan ado na azurwa kullum min dirhami suna ga cakan ado na azurfa amma a ka tace na auda hanki amma nan min zabin nake nan na zinariya ne kayan kwandiga na zinariya faƙul sai na ce ya rasulallah ya manzan Allah a kan zunhu shi ma wannan kayan adan iya cikin taska da aka ɓoye ki na Allah ki azaba kanta shi ma kanzu ne sai ce mata ma balaga an tu'adda zakatau fa zuki duk kiran kayan adam duk wanda lissayin shi kima shi ta kai a hudda zakka ki ba da zakar shi a lokacin nan falesa bikan zambe cikin taska za a kama ka kanta ka gani nasi guda kan wani magana ki ba da zakar shi abin da yake na adam wanda ya kai nisabi bar zakar shi a lokacin nan ba kan zaune Allah bai ma zaba kan shi bayan haka sai sa ya kawo ta ruwaya wadda ita kuma wannan ruwaya abu dawud ya roto ta haka imam tara kotu ne hadisin da ya tabbata dama abin da yake ruwaya dai almuhim ya ce wa aisha qalat دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار إيه؟ عائشة تكي باللباري تكي تشوى manzana sallallahu salama ya shigo waje na kidan sa dakin ta far'a fi yadi fatakhatin min waraq sai ga wasu zobanya shi fatakhat zobanya wadda take kwace warwaro da abin da bai shi da wani abin da kun ko zobe ko abin hannu haka shine kawo na magana ko na kawo ko na hannu duk ne kin dan warwaro na azurwa yace ma haza ya Aisha me wani Aisha me wani tace nayi su ne sanatun atazan rasulullah nayi wani rasul nayi su sanatuhunna atazan rasulullah nayi wannan da muka aro ya manzo Allah nayi su da kun dan ado ko da kin dan ya ado murje ka nayi su dan maka ado ya rasulullah he tambeta a tu'addina zakatahun kina bada zakasu kina bada zakasu ta ce la ko zai kalma da abin da Allah ta hurga mishi dai ya ce to wannan hasbuki minan nar shi kadai ya sai saki wuta kin ba da zakar su kurin wannan su ne cikin adabu zuwa albani haka cikin tawar minna ya kare maganin kwarai ya ce duk wata tawili wani ra'ayin wani waye ya ce kaza haba an ka aisha ta ce aisha bata ba tana da su marayu a ƙarƙashin ta bata ba da zakar su ta duk wannan ka ajiye su manzan Allah ga abin da ya hudi kurin kuma abin da ya tabbata duk wani wata fatawa ta wada ta kaza sahabi kaza ce duka aje ta kurin tun da ganin manzan Allah ya hudi kuma ya tabbata ya ce gashi kun ka aje kurin wannan ra'ayin in dai kayan mace ne na ado in dai sun kai garam 85 zakata hauki yanzu nan ya ja birki akan wannan magana sai saniyan yanzu kuma magana ta biyu zakatu zuru wa thimar zaka ta kayan gona da kayan itace akwai ice irin su da biyu ko su inabi ga sanar ya kawo cewa ya ka faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ƙala ta'ala wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'arucat wa ghayr ma'arucat wan nakhl waz zar' mukhtalifan alwan mukhtalifan ukuluhu waz zaytun wal rumman mutashabih wa ghayr mutashabih kullu min thamarihi idha asma wa atu haqqo yawm asati bakin ayat da kawo la tusrifuna huwa la yabil mutrifin yace gashi Allah iya cewa wa huwa alladhi iya cikin ni'imomi da Allah ya ba mutane Allah shine أنشأ جنات معروشات وغير معروشات Allah ya yi halittar muku garake irin na itace masu tsawo kuma ka wasu garaken itace ne ma'ana abin shibka ne wanda suke a wanda ba su da itace masu tsawo ba suke tashi sama ga ya ambaci ko daga cikin ambaci wa nakhal wa zara akwai dabino akwai sauran kayan gona mukhtalifan ukulu wanda kayan cin dandanan su daban-daban ko ne da shi daban kuki shi daban sai ka zaitun da ruman zaitun sai ta olive ruman ruman ko ruman da mutashabi yace mutashabi ga mutashabi akwai inda suke wajen kama suna kama da juna wajen dandanan suna kama ga sai dai iri iri duk wannan kayan marmari da Allah muku Allah ce wa'annan abin da aka jiro na ni'ima kulu min samarihi idza asama ku ci daga cikin ɗiyan wannan itace lokacin da ya ɗiya amma wa atu haqqahu yawma hasadi ko ba da haƙƙin Allah cikin wannan dukiya a ranar girba kace wala tusrifu kakkui gashi kakkui banna ba san albazaranci dan na baka dukiya na alhal Allah kakkui albazaranci abincin da bai amfani batawa kakku bata ci domin me yasa innahu lahabul musrifin Allah bai san mabannata masu bata wannan yanzu yawan sha Allahu in Allah subhanahu ta'ala ya dawo da mu za mu kokarin kuma kawo na ma akwai rigima a cikin kayan gonar wanne ake badawa wanne ne nasi ya zo a kansu wanne ne kiyasi ne ake da wanda suna gama wasu wasu kaza ba a badawa wasu ma suna a rigima da aka abu sha'ala zamu je zamu ke zamu ke bayani dalla dalla na wanda nasi ya zo a kansu kuma da wanda aka yi kiyasi akan su insha Allah a darasi na gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh